نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان متى shida ga watan jumadal akhira shekara ta 1445 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kuma daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 19 ga watan 12 shekara ta 2023 shekarar miladiya yan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na wiqayatul insan min al-jinn wash shaitan wallafar sheik wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala a jiya idan ba manta ba mun ɗauko bayani ne a cikin hibzul lisani anil ghina'i kiyaye harshe game da kaɗe-kaɗe da kuma waƙe-waƙe wanda mun ɗanyi dogayen bayanai akan haka malam ya kawo mana ayoyin alƙur'ani sannan ya gangara zuwa kan hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma ya biyo su da maganganun magabata tun daga kan maganganun su ibn mas'udin radiyallahu anhu yazid ibn walid da sauransu yau kuma kamar yadda na faɗa je insha Allah ta'ala za mu tashi akan maganganun al'aimatul arba'a waɗannan limaman shari'a guda hudu da mazhabobi galibi sukan jinginu zuwa gare su مالت ولقد أجمع من يعتد بقولهم على تحريم الغناء مالت حقيقة دكان wanda ake iya dogaro akan maganarsa a shari'ar musulunci a addini sun yi ijma'i sun haɗu akan haramcin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe to gashi zai kama da misali ya ce ƙala abu hanifa malam abu hanifa annu'man ابن ثابت عليه رحمة الله يتي الاستماع إلى الأغاني فسق مالا أبو هنيفة يتي سورارا كأكا دواكي واكي يتي كاغا ونن فسق فاسقا سيني وقال مالك الإمام مالك ابن عنس عليه رحمة الله يكي تيوى عندما سئل عن الغناء عند aka tambayi Imam Malik game da kada-kada da wake-wake kala sai ce innama yaf'aluhu al-fussaq ai kadai wanda suke yin kada-kada da wake-wake da wanda suke mai da hankali a gare su babu wanda yake wannan sai waɗanda suke fasikai inji Imam Malik wa qala ash-Shafi'i al-Imam ash-Shafi'i Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i alayhi rahmatullah ya ce alghina'u shi alghina kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe lahun makaruhun wasa ne da ba a sansa abinki wa yushbihul batila wal mahal yana kuma kamanceceniya da duk wata barna da kuma faɗar abin da ba zai yi ba a cikinsa faɗar abin da ba zai yi ba a cikin waƙe-waƙe in ana waka za ka ji abubuwan wasu da ake faɗa kawai ka san khayal ne kawai khayal ne abinda zuciya ta raya mutum ne kawai ke fito da shi ba yau abu ne da aka yi shi ba ko kuma zai yi a kawai khayal ne shi sa Allah madaukakin sarki ce alam tara annahum fi kulli wadin yahimuna ba ka gani kowanne tudu da gangare afkawa suke shiga kawai suke yi wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna kuma fadar abinda ba za su aikata ba suke yi wannan ne dabi'a su ce imam shafi ya ce wa manistaksara minhu duk wanda ya yawaita wajen kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe fa huwa safihun to kaga wannan wawa ne shine as-safihu wawa kenan turaddu shahadatuhu imam shafi ya ce shaida sama idan ya bayar ba za a karba ba idan ana neman masu bada shaida a wani al'amari da ake bukata kafa shaida to shi in yazo ba za a karbi shaidarsa ba ka ka'ida shari'a duk wanda ba za a karbi shaidarsa ba ba adali bane idan ita shaida ana karbata ne daga wajen wa adali ko to kaga idan aka ce ba za a karbi shaidar mutum ba kaga an cire masa an tube masa riga adalci kenan Allah madaukakin sarki yake yayi qala ahmadu ibnu hanbal al-imam ahmad ibnu hanbal ash-shaybani alayhi rahmatullah shi ma yace al-ghina'u kaga kada kada da waƙe-waƙe yumbitun nifaqa yana tsirar da manafinci fil qalbi a cikin zuciya inji imam ahmad dan hanbal wala yujibni imam ahmad yace kwata kwata baya burge ni sai baya kayatar da ni kada kada da waƙe-waƙe baya kayatar da imam ahmad bin hanbal kwata kwata fa hada sai malam wahidi yace to kaga wannan ijma'un min al-a'immati al-arba'ati ala tahrimihi ijma'i ne da waɗannan malamai guda hudu na shari'a a bisa haramcin wannan al'amari na kaɗe-kaɗe da wake-wake wa fi haza to kaga a cikin wannan muqna'ul liman yuridu al-haqq akwai gamsarwa ga dukkanin wanda yake bukata yake nufin gaskiya wayan wayatalammasu kuma yake neman ta duk mutumin da yake neman gaskiya yake kuma bukatar ya samu gaskiya yace to kaga wannan zancen ya kamata ya ya gamsar da shi ga ayoyin alkur'ani an kawo ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo ga maganganun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo ga maganganun magabata limaman shari'a an kawo to me kuma kake bukata kaga ai duk abin da kake bukata an kawo maka ko na hujja ita hujja ɗan uwa addini hadisi guda daya na manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi shi kadai ba a samu wani hadisin sai shi ba inda ya inganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sawa'un hadisin mutawatir ne ko ahad ya isa ya haramta duk wani abin da Allah madaukakin sarki ya haramta shi ya kuma isa ya halatta duk wani abin da Allah madaukakin sarki ya halatta shi ba buƙatar wajen haramta abu a ce sai an samu ayoyi da hadisai a'a wannan ba ba magana ce ta ba magana ce ta mai karatu ba ba magana ce ta mai ilimi ba ba bukata a ce sai an samu hadisi birjik sannan za su haramta wani abu ko su halitta wani abu a'a magana ɗaya idan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa akan abu shikenan ta wadatar ko ba ta wadatar ba ta wadatar to bari irin wannan ruwan nassoshi da malam ya kawo mana wa qalat wa qalat qalat qala ta'ala lish-shaytan malam yace hakanan kuma Allah subhanahu wataala ya faɗa wa shaytan a cikin suratul isra ya ce wastafziz manistata'ata minhum bi sautika Allah maɗaukin sarki ce da shaidan lokacin da ya tsine wa shaidan ya kore shi daga rahamarsa to kun san akwai alwashin da shaidan yayi ko cewa sai ya halakar da ƴaƴan Adam tunda ta dalilin sa aka me aka tsine masa albarka to sai Allah maɗaukin sarki ce bayina nagartattu bayina wanda na keɓance su wannan baka da dama a kansu to amma dai akwai wasu bayin da Allah madaukakin sarki ya bawa shedan dama akan su to da gaske shine Allah madaukakin sarki ce da shedan wasa faziz man istata'ata ka fincika ka diba iya abinda zaka iya gurgudan ikon ka minhum daga cikin bayina ƴaƴan annabi adam bi sautika da sautinka ma'ana ka ja wanda zaka iya ja al-istifzaz shine al-qata' yanki abu ana cewa tafazzaza siyabu idan tufafi ya yage sai a ce tafazzaza istafazza shine abinda ya yage kenan to abinda ake nufi ka yaga ka tira ka dauka daga cikin su su suwa kenan su ƴaƴan annabi adam alaihi salam wanda zaka iya inji Allah madaukakin sarki yake ga wa shedan yace bi sautika da me zaka ja su shine bi sautika da sautinka to shine malamai suka ta tattauna mai ake nufi da sautin shedan da Allah ya ce shedan zai iya jan mutane da sautin sa to qala mujahid mujahid ibn jabar ɗaya daga cikin manyan almajiran Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yace abinda ake nufi da sautin shedan shine algina'u kada kada da wake wake eh wa fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ce da shedan ya ja wanda zai iya daga cikin bayinsa da sautin sa to sai malaman tafsiri masana alqur'ani suka ce abinda ake nufi da sautin shedan shedan ya ja wanda zai iya da me da kada kada da wake wake kai kuma ka san jan shedan ba jan ka zai koya maka suratul fatiha ba ba jan ka zai koya maka abin da zai kai ka aljanna ba ina fata an fahimta ka san ja ne ya kai ka ina ya kai ka wutar jahannama Allah ya kiyaye malai cewa an anas radiyallahu anhu an karbo daga anas Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala hakika manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya faɗa la yakunanna fi hadhihi ummati annabi ce lallai hakika shine la yakunanna tabbas zai kasance a cikin wannan al'umma tasa khasfun wa qadfun wa maskhun waɗannan abubuwa guda uku annabi ce tabbas za a same su a cikin wannan al'umma me khasfun shine kispe shine ya yake da suna darewa ƙasa darewa ƙasa me ake ce da hausa girgizar ƙasa yawwa girgizar ƙasa shine khasfun za a samu girgizar ƙasa a gurare daban-daban a duniya a cikin wannan al'umma ta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka kawai za a waye gari ƙasa ta dare mutane suna shigewa gidaje suna shigewa wato ƴan uwa akwai bala'i da masifa da tashin hankali a cikin a cikin girgizar ƙasa wallahi in kana kallon bidin yadda ƙasa take girgizawa take girgiza za ka ga tashin hankali kamar ginin nan kawai sai gan shi ya shige cikin ƙasa wallahi kamar ginin nan za ka ƙasa ta dare kawai ya shige ina gani wannan girgizar ƙasar da aka yi ta kwana-kwanan nan mutane suna zaune haka yadda muke ɗin nan aka kawai sai ka ga wannan bincin haka ya fara shekin shi kaɗai ya fara shekin da akwai kofi ko wani abu ka ya fara girgiza shi kaɗai to tashin hankali ya fara kenan wani nau'i ne na azaba da Allah maɗaukakin sarki zai wa wasu daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a keɓe saboda mu al'umma ce da Allah ya alƙawari ba zai halakar da mu gaba ɗaya ba kamar yadda aka yi wa mutanen annabi Nuhu alaihi salam mutanen annabi Hudu mutanen annabi Lutu da sauran annabawan da aka halakar da mutanen su lokaci guda da dukkanin su aka halakar da su sai wanda suka imani to mu wannan irin azabar Allah maɗaukakin sarki ce ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfiruna Allah ce in dai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a garshe na cikin mu to Allah ya mana lamarin ba zai azabtar da mu ba ba za a halakar da mu gaba ɗaya ba sai kuma Allah madaukakin sarki kawo na sharadin da bi dan dole manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a garshe zai ba cikin mu ba haka bane to sai Allah ya ce in dai kuma muna istighfari nan ma Allah ba zai halakar da mu gaba ɗaya ba yanzu ana istighfari ko ba a yi ana yi to amma kuma azaba ta wani bangaren Allah yana yi wata kasar wani garin girgizar kasa irin dutse mai aman wuta irin haka guguwa duk ana yi wannan azaba ce ɗaiɗaiku da Allah kan yi wasu ambaliyar ruwa da sauransu to ƙarshen wannan al'umma annabi ya tabbatar da cewa za a sami mai girgizar ƙasa sannan wa ƙasfun ƙasfun shine ruwan duwatsu daga sama ruwan duwatsu daga sama kamar yadda aka yi mutane annabi ludu za a yi musu ruwan duwatsu na wuta to annabi ya ce wannan al'umma ita ma za a samu wannan za a yi ruwan duwatsu daga sama shine kafku a rinka jefo duwatsu daga sama Allah madaukakin sarki zai sa a rinka jefo duwatsu daga sama su halaka wani sashi daga cikin mutane za a samu wannan yan uwa ko da yanzu ba a samu ba nan gaba za a samu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wa mashun da kuma shafe wata al'umma daga halittarsa ta mutane zamto halittar barruka ko aladu ko su abubuwan daban ‘yan kuwa wannan ma za a samu an samu a cikin yahudawa can lokacin da aka ce kada su su suka yi su Allah ya shafe su waje alamin humul qiradata wal khanazira wa abada tsagut Allah ya sanya barruka da aladu a cikin su kun ga a cikin yahudawa akwai al'umma da mutane ne kamar mu Allah ya juya halittunsu suka zamto barruka wasu kuma Allah ya juye halittun suka zamto mai aladu duk wannan an samu ya riga ya wuce a tarihi to manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai za a sami irin wannan a cikin al'ummarsa za a juyar da wasu al'umma zuwa wata halitta ta daban Allah madaukakin sarki kiyaye ba a samu ba a da tunda babu labarin da ya gabata amma za a samu tunda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam babu abin da zai hana shi wa zalika sai annabi ya ce hakan zai faru ne idza sharibul khumura sabai suka tambaya suka ce me yasa ya rasulullah shine annabi yake ce musu wazalika hakan zai faru idza sharibul khumura daga lokacin da mutane suka dawo shan kayan maye shan kayan maye ya zamto ado a cikin al'ummarsa shan kayan maye ya zamto abinda mutane ba sa inkarinsa shan kayan maye ya zamto wani international business business da mutane suke yi daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa to idan hakan ta faru wattakhadhul qayanat sannan mutane suka rinkarkar mata masu musu kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe alƙayarat su ne irin matan da suke da larabawa suna da al'ada idan yamma ta yi za a zo a taru a majalisa ana zaune ana kishin gide yan mata su zo suna kiɗa suna rawa a gabansu suna suna jin daɗi kamar daga ana yi a kulab-kulab haka ko ana yi a irin gidan gala ake ci masu ko menene irin waɗannan kawai mutum zai zai biya kuɗi ya je shiga ya zauna ya zauna kawai na kallon yan mata suna rawa saboda tsabar lalacewar zuciya da mutuwar zuciya kawai ka je ka biya kuɗi wai ka je ka kalli ƴan mata suna tarawa ana ƙuruso kana jin daɗi kuma a tashi ka fito ka je ka tafi masallaci kai sallah wallahi al'umma mu zuciya mu sai ka rasa wace iri ce yanzu irin waɗannan gidajen suna nan da yawa a garin nan fa suna nan da yawa kuɗi ake bi kuɗi ake zubawa sosai a yadda labari yake yawo a rana ɗaya sai a samu dubu ɗaruruwa mutum sai ya tafi mutum sai ya tafi ya je samu kuɗi ya ta liki ta liki dubu hamsin dubu ɗari haka sai ya fito kaga akwai matsala akwai matsala al'ummar da take a irin wannan hali na lalacewa tarbiyya da lalacewa tattalin arziki komai namu a lalace yake maimakon mu koma ga Allah madaukakin sarki mu dan mai da hankali ga ilimin addini da na zamani zamanin abban mu a baya addinin gashi nan gashi nan amma kun wune muke waɗannan abubuwa sai kaga anya mun dauki hanyar gyara kuwa anya kuma fa ƴaƴanmu ne ƴaƴan musulmi da Muhammadu da Ahmadu da Ibrahim da Musa mu ne muke zuwa irin waɗannan guraren ba wai arna ta je gani don mu ne ba shi san da ce muku ai mutun ya gama kuma ya fito ya sallah ba ana nufi sallar sa ba ta yi ba sallar sa ta yi insha Allah ta'ala Allah ya karba amma dai a matsayin musulmi a matsayin ka na musulmi in ka kalli situation din da ake ciki a Najeriya a yanzu duk dan Najeriya ya kamata ya tattala hankalin sa guri guda ko saboda wahalar da ake sha ko kaɗan yi tattalin abin da ma kake samu ko ɗan ka taimaki kanka ka ɗan taimaki wanda suke kusa da kai ko don saboda wannan yi ƙoƙari ka kaba waɗancan abubuwa amma ka je inda amfaninsa ba zai dawo maka a duniya ya zai nan ka je ka zubar da wancan kuɗin me za ka samu a duniyance daga lokacin da ka fita daga wannan gidan fa duk wannan jin daɗin da kai ka manta da shi sai dai shi ɗaya rinka dawo maka da abin kana ganin sa gashi na a fuskarka amma ya ka manta da shi menene me za ka samu a ciki Allah maɗaukin sarki ya shirye da mu to su ne alƙainat irin matan da ake tarawa suna kaɗe-kaɗe suna rawa ana kallon su wa darabu bil ma'azif sannan kuma idan suka rinka kiɗa da kayan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe al ma'azif su ne alatu tsarab duk wasu kayayyaki na kaɗe-kaɗe ko piano ko jita ko ganga ko duk wani abin da ka sani ana kiɗa da shi inda kayan kiɗa ne ala tattarab ne kowanne iri babu wanda zaka cire daga ciki dukkan su sun shiga ciki sai ma yace wal qayanatu abinda ake nufi da al qayanatu sune al mughanniyatu mataye masu kada kade da waƙe waƙe a wancan lokaci al ma'azif kuma ala tattarab bi anwa'iha haka malam yace ala tattarab kayan kada kade bi anwa'iha da dukkanin nau'o'in su duk gaba ɗaya sun shiga ciki wa an mu'awiyata radiyallahu anhu qala an karbo daga muawiya dan abi safiyan Allah kara masa yarda yace na rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nauhi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hana annauhi annauhi shine kamar waka al-kalam al-munazzam zancen da ake yin sa a tsare yadda kaga ana yin waka shine annauh yace annabi hana irin wannan waka amma ba waka normal waka da ka sani ba a'a waka da take dauke da saban Allah ko kuma take dauke da kada kade irin ta annabi ya hana wat tasawir da at tasawir jam'i ne na sura shine kamar hoto aka ce hoto babban abin da yake fara shiga cikin hoto shine butun butumi a kera mutun da tabo ko da katako ko da roba ayi siffar mutun ga hannu ga kafa ga kai ga ido ga komai to wannan haramun ne gunki ne shine muka sha bayanin sa a baya duk wanda ya Allah madaukakin sarki zai kallafa masa ran tashin alkiyama sai ya busa masa rai annabi ya ce kuma ba zai iya ba haramun ne wannan kada kai kada kuma kai sana'ar sai da shi kada kuma ka je ka siyo ka sa shi a ɗakin ka kai amfani da shi ko a uba shagon ko abin da ya kama da ka shi ma da haramun ne abu na biyu shine zane shi ma asura ne duk abin da aka zana ya fitar da sura irin ta mutum ko sura ta dabba in dai abu ne mai rai to wanda shi ma sunan hoto haramun ne shi sa mun sha bayani cewa duk masu sana'ar zane babu laifi ka zana abin da ba shi dare ka zana masallaci ka zana ruwa ka zana dutse ka zana gida duk ba laifi bane amma in ka zana mutum a lokacin ka yi haramun ka shiga cikin duk narkon da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa game da masu hoto kun san hadisan masu hoto kuma suna da yawa wannan kuma mala'i ne a cikinsu da yawa daga ciki hadda tsinuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki hadda hadisin da yake cewa wanda suka fi kowa tsananin azaba ranar tashin alkiyama akwai masu dako hutu masu zani mutum ya zana mutum yaro yana gudu in dai hoto ne na sura ka zana shi to wallahi haramun ne yan uwa haramun ne Allah ya hana annabinsa ya hana sai hoto na uku shine hoton sura wanda ake dauka da kyamara to ne shine malamai suke sabani malaman kuma musamman malamai na baya baya tunda ita kimar bata zo ba sai daga baya baya ko to shine malamai suke sabani akan ta wasu kai kawai suka haramta suka riskar da shi da wancan irin su malam albani kenan eh shi malam albani hatta irin bidiyo ma shi duk yana gani haramun ne duk ya shiga cikin asura su malam usaimin kuma su bini ba suna gani cewa babu laifi tunda shi wannan ba irin wancan bane shi wannan kamar photocopy ne kawai hoton da ake ɗauka kamar photocopy ne ba wai asalin mutum bane ake zanawa suka ce saboda haka in akwai larura shi ma in akwai larura suka ce ba matsala za a iya don su maɗin ba saki abin haka kawai ba kawai mutum kamar yadda na sha faɗa mutum ya je ya tsaya kawai ta ɗaukar sa a hoto ya shiga gidan hoto ya biya kuɗi ta ɗaukar sa ya karkace nan ya juya nan ya karkata hula ana ta ɗaukar sa hoto suka ce ba irin wannan ba duk sun hana wannan Allah maɗaukin sarki ya samu dace to shi ma wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana wa juludi siba sannan fatin asiba dabbobi masu farauta in aka ce asiba'u su ne irin su kura irin su zaki irin su kare irin su damusa waɗannan dabbobi dai masu farauta masu farauta da haƙoransu eh masu farauta da haƙoransu to irin waɗannan dabbobin su ma fatinsu shari'a ta hana amfani da su fatinsu shari'a ta hana amfani da shi juludis siba maka ji an ce za a yi fatan zaki fatan kura fatan mai duk shari'a ta hana ina fatan fahimta yin wa yawa kaga kauraye suna amfani da waɗannan abubuwa ko sai a ci za a yi laya da fatan zaki ko da fatan kura ko da mai da mai to ita fatan ma kaɗai shari'a ta yana amfani da ita wata barruji abu na gaba da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yana amfani da shi shine a tabarruj shine mace ta fita fitar da shari'a ba ce da ita ba a tabarruj yan uwa shine fita irin fitar da mata suke lokacin jahiliya kamar yadda Allah ya ce wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula kada ku rinka fita irin fitar jahiliya farko shine mace ta fita da shiga da bata kamata ba ta fita da shiga da bata kamata ba yadda shari'a ta tsara mace in za ta fito daga gidanta wanda ba muharramanta ba zai iya kallanta to shine sai ta rufe jikinta gaba daya banda fuskarta da tafin hannunta da tafin hannunta da fuskarta wannan kuma al'aura ba ce duk da wasu daga cikin malamai suna gani cewa hatta fuskar mace ma al'aura ce to amma wannan tsakani da Allah ba shi da ƙarfin hujja fuskar mace ba al'aura ba ce abinda dai aka hana a fuskar shine ba za ta yi ado a jikinta ba ina fata an gane ko da ba al'aura ba ce idan ta ado ta zamto al'aura dan ta shiga cikin wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha az-zina shine ado kada mace ta bayyana adanta ga wanda ba muharramanta ba haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa to idan mace ta sa jambaki ta sa hoda ta sa kaza ta sa kaza ta sa kaza to a lokacin fuskan mata zama tawal aura haramun ne ka gani ina fata an fahimta yan uwa a lokacin bata halatta ba saboda ka sai a sa mata niqabi in ta je cikin ta yan uwanta mata sai ta bude ballantana ta irin wannan kulle da da zaga suna yi kaga an abin nan an an yo gaba da kumatu an yi siriri da hanci an yi kaza haka wata irin magic powder ce in aka shashafa ta sai kaga duk mace ta san an ka ganta ma ba za ka gane ta ba wallahi sai sai ku kiliya baka gane ta kuma yan gidan ku ce sai ta ce wani baka gane ce wallahi ban gane ki ba wani wani abu ne ga sunan na fitina kala kala to mace in za ta irin wannan ita da yan uwanta mata babu laifi ta kwalliyar ta babu laifi amma in dai namiji ya gani to haramun ne sannan ya kasance kayan da za ta sa kuma babu ado a jikinsu ba kayan ado ba ne kayan da za ta sa ko su wanda za su rufe bata jikin nata gaba ɗaya in kayan ado ne su ma haramun ne ko da duk jikinta gaba ɗaya tufafi ne duk jikinta ko da kantin kwari ta ɗauka ta sa a jikinta gaba ɗaya ba ƙarewa tufafi ba kenan in dai kayan ado ne wallahi haramun ne in dai akwai ado a jiki haramun ne kada kayan su kasance kuma irin kayan maza ko kayan kafirai kada ya kasance kuma masu ɗame jiki kada ya kasance kuma masu shara-shara duk malam albani ya bayyana su a cikin jilbabul mar'atul muslima yace sharadan hijabi duk gas ne ya kawo su to idan mace ta yi wannan shine ta fita cikin shari'a cikin shiga ta addinin musulunci bata fita cikin tabarruji ba amma in ta fita akasin haka to ta fita da tabarruji Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu wal ghina abu na gaba da annabi ya hana shi ne algina'u kaɗe-kaɗe da wake-wake zahabi da amfani da zinari namiji amfani da zinari shi ma wannan haramun ne walhazi walharir da alhaz da alhariri duk nau'i ne na alhariri shi alhaz shi ne a tufafin da aka saƙa shi da zaren alhariri alharir kuma shi ne tsantsar yadin alharirin to dukkaninsu haramun ne shi ma alhariri kamar yadda muka faɗa an haramta sanya shi Allah ya da annabi tsira da aminci tsara tabbata a garsha ce sai aljanna za a yi amfani da shi Allah ya samu na daga ciki warawa ibn maja an abi malik al-ash'ari radiyallahu anhu qala malik ibn maja ya fitar da hadisi daga abi malik al-ash'ari Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a garsha ce la yashrabanna unasun min ummati al-khamra annabi ya tabbatar da cewa wasu daga cikin al'ummarsa za a samu ƙarshen duniya za su sha giya tabbas za a samu ‘yan uwan za an samu ko ba a samu ba an samu ko in ce za su sha kayan maye yusammuna ha za su rinka ambatan kayan mayen nan bai gairi smiha ba da sunanta ba za su canza musu suna za su canza musu suna su malubaya shi yanzu idan mutum je sayan kayan maye sai da ka ce akwai kaya ka zo kaya kai da wani abin amfani ma kaya ne to in ka an ce kaya akwai abin nan kenan suna da sunaye kala-kala da suke ba su to dama annabi ya gaya mana cewa za a canza musu suna ƙarshen duniya yuzafu ala ru'usihim bil ma'azif za a rinka yi musu kida a kawukan su da kayan kada kade wal mughanniyat da kayan bushe bushe da kayan kada kade sai Allah madauke sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ta yakhsifu Allah bihimul arda idan suke haka to Allah madaukakin sarki zai rubta ƙasa da su za a girgiza ƙasa duk su rubta suna wannan abubuwa kun ga uwa irin abin da fike faruwa kenan a ƙasashen da ake girgiza ƙasa wani lokacin galibi za ga sai ana cikin bakin beach ko ana irin inda ake kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe wallahi sai ga irin abubuwa suna faruwa kawai sai ga an samu girgiza ƙasa ko an samu girgiza ƙasa amma ta teku kamar irin abin da ya fara a tsunami Allah ya kiyaye to duk lokacin da aka samu irin waɗannan idan lokacin ya zo Allah maɗaukakin sarki zai rufta ƙasa da su duk su halaka a haka wa ya ja'alu minhum qiradatan wa khanazir a cikin su kuma Allah maɗaukakin sarki zai mai da wasu zamto barrika wasu zamto aladu kaga ya fassara wancan hadisin kenan ko wanda muka gabatar a baya cewa za a samu maskhun wa qazfun wa me wa maskhun Allah maɗaukakin sarki ya samu dace قال ابن القيم اسناده صحيح مال ابن القيم yace isnadin wannan hadisin ingantacce ne to anan wannan gaba ta 20 ta zo karshe da take bayani akan kada kada da waƙe waƙe sai dai khulasatul qawli yan uwa a takaitaccen bayani game da wannan shine in aka ce al-gina'u abinda ake nufi da al-gina'u shine kida hada da waka ko kuma kidan shi shi kadai da ana kiransa al-gina'u saboda ka a shari'a ka'ida ta addinin musulunci akwai abin da ake cewa ashi'iru akwai abin da ake cewa alghina'u shi ashi'iru shine wake kawai to shi wake shari'a bata haramta shi ba malami suka ce husnuhu ka husnul kalam wa qabihuhu ka qabihil kalam me kyan waka kamar zance ne kawai ne da kullun kai zance mai kyau mummunar waka kamar mummunan magana ce yadda ka san idan kai mummunan magana zaka samu alaki haka mutumin da yake waka idan yi mummunan waka zai samu alaki haka yadda ka san idan kai magana mai kyau zaka samu lada haka mutumin da yake waka idan yi waka mai kyau zai samu lada saboda haka yan uwa waka ba haram ba ce addinin musulunci wani lokaci takan zama mustahabi ma idan ta kare addini ce ta fito da wasu sha'air ne daga cikin sha'airuddin babu laifi mutum ya waka ya ya fito da tauhidi ya faɗi haƙƙin Allah madaukakin sarki ya faɗi haƙƙin manzon Allah tsira da aminci tsara sabbata a gare shi ya koya wa yara tarbiya yadda yaro zai shiga gida yadda yaro zai ci abinci duk a cikin waƙe don ka san musamman ƙananan yara da mata waƙa tana jan hankalinsu fiye da wa'azi irin wannan wanda muke yi ba ka ba ne? to idan aka yi waƙe aka tsara shi to sai kaga sun fi ɗauka su haddace me yasa ya ga makarantu islami idan aka tashi karatu sai a ta waƙa me dalili saboda yara sun fi gane waƙan nan yanzu akwai karatun da za ka yi tunawa shekara talatin an koya ma shi islami har yanzu baka manta shi ba saboda waƙa ce ba aka ba ne? amma yanzu mai bi karatun da muka yi naje wani kamanta saboda kawai bayani nake haka kawai amma waka ce baka manta ta ba to babu laifi ai waka shi sa ku ga yan uwa da yawa daga cikin ilimin maka babu ilimin da ba a mai da shi ilimin waka ba babu duk wani ilimi da ka sani ilimin hadisi Imam Suwidi yayi alfiya baiti dubu ce ta koyan ilimin kanikancin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baiti dubu Imam al-Iraqi shi ma yayi irin ta kafin Imam Suwidi kusan shi ma baiti dubu din imamu shatibi abin da ya shafi alƙur'ani ƙira'o'in alƙur'anin nan da ka sani duka imamu shatibi ya yi betika fiye da dubu shi ma ya waƙe su usul fiƙi babu wani ilimi da ka sani babu wani ilimi da ka sani da ba a masa waƙe ba kuma idan ka haddace barin ba ɗalibai wani sirri duk karatun da za ka koya haddace shi da waƙa me ne manazam ɗinsa ka haddace wallahi za ka ga ka haddace ilimin ka da yawa ba ka sani ba duk abin da ya taso maka na kafa hujja kawai sai dai ka halatto da baitin waƙa ka faɗa sai ka fassara shi a maimakon a ce za ka haddace nassin zai baka wahala haddace waka saboda ka waka abu ne tana da kyau yan uwa idan ta kasance mai kyau ce amma duk waka da zai kasance a cikinta akwai shirka a cikinta akwai tallata ko promoting din bid'a ko saban Allah ko abin da yake na rashin kyauta wato haramun ce addinin musulunci haramta ta ko da kiɗa ko ba kiɗa wannan ai muna bayani akan ita waƙan tsantsa amma ita waƙa in dai waƙa ce mai kiɗa to malamai sun haramta ta ita wannan kuma ko tauhidin ce a ciki in dai akwai kiɗa haramun ce yan uwa an fahimta ko tauhidi zaka koyar a cikin waƙa in ka sa kiɗa to haramun ne ƙarƙashin waɗannan hadisai da muka karanta shi sa sai da muka karanta nasoshin sannan muka kawo wannan saboda kan kana so kai waka sai kai waka ba tare da kida babu wanda babu wanda yana kan kana da basira zauna ka tsara waka kai babu laifi amma mu sani zaka samu wasu daga cikin malamai da suke kare kida da waka kuma yabi za su kawo maka nasoshi babban abin da ya faru shine yan uwa tun a da an samu wasu daga cikin malamai da suka halatta kida da waka wa ala ra'sihim ibn hazm az-zahiri ibn hazm az-zahiri yana ɗaya daga cikin malaman da suka halatta kiɗa da waka a cikin littafinsa na al-muhalla ya kuma kawo nasoshi duk waɗannan nasoshin da kake gani mun kawo duk galibi ya kawo su ya rubuce su ya nuna ayar ba ta istidlali akan abin hadisan wasu ba su inganta ba da sauransu shine za ku ji a bayana ce muku ai ko da hadisi guda ɗaya ne ya tabbata akan abu ya isa ya tabbatar da me haramcinsa ko halittinsa haka ne ko ba haka bane haka na su imamu ghazali haka ne imamu suyuti na baya-bayan nan su imamu al-qardawi Allah ya musu rahama gaba daya duk sun yi kokari wajen taimakon ra'ayin ibnu hazm wajen tabbatar da halittar kida da waka duk sun yi kokari wajen yin haka to amma dai kamar yadda muka faɗa ƴan uwa zancen da yafi inganci shine kamar yadda kuka ga waɗannan malamai na sahabbai da malamai na tabi'ai dukkanin su ba sa ruwan kada kada da waƙe-waƙe sana kada mutum ya shagalta da waƙe-waƙe da sauransu mutum ya mai da hankali ya abin da yake na addinin sa shine abin da Allah madaukakin sarki ya ya wajabta masa waƙe-waƙe da kada kade wani wani abu ne da ake dan yin haka ko da a cikin sabon manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zaka akwai akwai mawaka amma ka irga mun guda nawa ne in nace ka mun mawaka guda goma a cikin sabon annabi zaka iya da Allah idan nace maka Abdullahi bin Rawaha na ce maka hassan bin sabit na ce maka wa ha ka'abu bin malik shi ma mawaƙi ne sewa ha sai irin su zo hayar da sauransu ba su da yawa ba ka iya lisa mutum goma ba shi sai suka gane ɗan yi ake haka ɗan yi ake abin shi ba a mai da shi abin nan ba idan da waka wani abu ne da yadda muke daukar waka yanzu duk sai kaga mawaki an shahara shi fiye da malamai malaman addini ba haka bane da su sayyidina abubakar ya kamata ya kasance gaba gaba wajen waka ba haka bane amma nawa nawa ne bai tuka sayyidina abubakar siddiq nawa ne bai tuka sayyidina umar al-faruq nawa ne bai tuka sayyidina uthman dhunnurai nawa ne bai tuka sayyidina ali abul hasanai nawa ne bai tuka su nawa ne bai tunna na aisha na na fatima irin manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi da sauran sahabbai manya manya kaga sai nuna muku ashe ba wai abin da ake mai da hankali akan sa waka bane idan ta kama ayi waka sai ayi waka idan aka danyi aka barta kuma sai a ci gaba da bautar Allah shine abin da Allah ya halice mu da shi ina fata an fahimta amma wani mai da waka ita ce kawai gaba da akbaru hammihi kullun yana kan waka wannan fa ina ga muku ba kun fa ta halatta ta halatta ma fa kenan fa ba wai wata wacce ake saban Allah a ciki a zo ana waka ana wai war ana kaza ana saboda Allah ka ga wayin musulmi ya zo ya kunna wannan waya a cikin an ana ji shi da aisa da suna jin irin waɗannan abubuwa ana batsa ana maganganu ba su dace ba ko da malaman da suka halatta dukkanin su gaba daya sun tabbatar da cewa irin wannan haramun ce hatta malaman da suka halatta suka samu zamiya sun yadda irin wannan waƙar da ake saban Allah ake batsa sun ce haramun ce haramun ce babu wani malami daga cikin malamai da halatta maka irin wannan suka ce suka ce babu laifi idan kana jin idan kana jin kamar gajiyawa ko ka kosa babu laifi kaɗan sa waka kaɗan jidan nishaɗin ka ya dawo su waɗanda su galanta suka ce babu laifi haka suka faɗa suka ce dan nishaɗin ka ya dawo suka ce ita waka tana dawo da nishaɗin mutum kamar yadda suka faɗa to amma dai kamar yadda na gaya muku shine mutum ya iya kokarin sa duk abin da yake ya saba wa Allah madaukakin sarki ya guje shi duk abin da yake malamai ba su yarda da shi ba ya guje shi da abin da yake annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hana iyakacin iyawa sai ya guje shi idan sakacinsa ya sa yana yi to sai ya ci gaba da istighfari Allah ya shirye da shi ba haka bane dan wani abin zaka ga ka san ba daidai bane amma kana yi sanin ba daidai din ba da kai shi kansa ba karamin alheri bane amma babban matsalar shine mutum irin kokarin halattawa cewa daidai ne daidai ne to kaga wannan akwai matsala Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa sai mu dakata ala na'am eh ana ratayawa eh masu bakale hutu a cikin dakuna ba eh ba daidai bane shi ma mala'ikun rama ba su shigo dakin ba dan mutumin da ya sa hutu a cikin dakin sai makale to kaga ba shi ba mala'ikun rama a dakin kenan ai wanda mun karanta annabi ya ce duk dakin da yake akwai kare ko gidan da yake akwai kare ko sura mala'ikun rama ba sa shigo kaga idan mutum zai mutu kaga sai dai a bashi da shedan kenan ba ba mala'ikun rama to idan ka dau hutunan ma sai ka tattara sai ka je ka samu karkashin wata sif sai ka ajiye ya sai ka basu a nan wajen amma dai karara ta yi sun aka shigo ana gani to wannan zai baka matsala zai zai sa shaidanu su rinka ziyartar ɗakin ka akai akai idan wani wani mai wani mai rukiya yake yake faɗa cewa suna suna yi wa wani aljani rukiya yake cewa suna ɓuya a bayan wannan hoton ne a cikin ɗakin sai su ɓuya sai su fita daga cikin mara lafiya sai su ɓuya a bayan wannan hoton kaga yana gayyato aljanu kenan so da ka sai a cire shi sai ya ajiye eh ba ba matsala ba dole sai ka sa hoton ka ba da hoton matarka da hoton a'a ka bar su kawai tun da babu kyau sai a bar shi Allah ya sa mu dace eh ai in dai yana gidan to wannan ka'ida ta sai an cire mutum kira idan nan ai abinda annabi ya ce in kana da gona da kake da kake da kare zai maka gadi wannan babu laifi ko kana kiwon dabbobi ko mafarauci ne kai wannan duk babu laifi amma kamar yadda na faɗa Abu Hurairah shi ya bada kofa ta uku cewa idan mutum yana da wani waje da yake buƙatar a yi masa gadi a yi masa gadi to babu laifi in kare ne masa gadi babu laifi akwai wannan to amma dai gaskiya ajiye kare kawai dan gayu kawai ka ajiye kare dan gayu yamma ta ka fita da shi a masa wanka a bashi biskit a bashi kaza to wannan haramun ne gaskiya ba daidai bane Allah ya samu dace wasu mu dakata ana abinda baka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah madaukakin sarki ya yi mana sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh